ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1437 wanda ya zo takwas ga watan shida 2016 za mu tashi aya farko cikin suratul Fatiha bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ga wanda zai fara karatun Alƙur'ani, ya buɗe karatunsa da faɗar a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kamar da Allah ta'ala ya faɗa, fa'iza ƙara'atar ƙur'ana, fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Innahu laisa lahu sulfanun alallazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ذاك malamai a farkon tafsiri sukan fara magana ne akan karmar a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma'ana a'udhu ina neman tsari ina neman kariya ina neman mafaka ina neman makiyaya ina neman maraba billahi da Allah subhanahu wa ta'ala mina shaitan daga shaitani arrajim wanda yake abin jefewa abin korewa abin nisantawa daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala me yasa aka umarci mai yin karatu ya fara karatunsa da neman tsari da neman kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala daga kuma shaidan wanda yake abin jefewa abin nisantawa daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala, me yasa shaiɗan ya zama farkon abin da ake neman kariya, ake neman tsari, ake neman kiyayewa daga gare shi, gashi alƙur'ani mutum zai karanta, amma kuma yana neman Allah ya tsare shi, ya kare shi, ya kiyaye shi daga shaiɗan abin jefewa, abin nisantawa daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. A nan akwai matsaloli da dama, daga cikin waɗannan matsaloli. malamai suna tattaunawa akan rukunan isti'aza ita isti'aza tana da rukunai guda uku na farko almusta'izu shi mai neman tsari din na biyu almusta'azu bihi wanda ake neman tsari din da shi shine Allah na uku almusta'azu minhu wanda ake neman tsarin wato daga gare shi abinda kake nema Allah ya tsare ka din daga gare shi waɗannan su ne rukunan isti'aza kasancewan isti'aza ibada ce wato neman tsari da Allah ko neman kariyar Allah ko neman kiyayewar Allah nau'i ne na ibada ga Allah da kuma yaddan bawa cewa shi kasashe ne gajiyayye ne in ba da taimakon Allah da tsarin Allah da kariyar Allah da taimakon Allah ba shaidan zai iya yin nasara akan mutum ya raba shi da Allah ya raba shi da rahamar Allah ya jefa shi cikin taɓewa wannan yasa kenan dole mu san waɗannan abubuwa guda uku da sigatul isti'aza wanda shine na hudu almusta'izu shine Allah ta'ala wanda muka ce a'uzu billahi shine almusta'azu bihi wanda ake neman tsari da shi almusta'izu kai bawa almusta'azu bihi shi zaka ce a'uzu billahi kaga ya zama almusta'azu bihi wanda ake neman ya shigo domin ya kare ya shigo domin ya tsare ya shigo domin ya kiyaye ya shigo domin ya bada mafaka ya bada maraba ya bada makiyaya mina shaitan daga shaitan ashe shaitan in za a ban mu da shi yafi karfin mu shi yasa muka shigo da Allah ya zame mana kariya ya zame mana tsari ya zame mana katanga karfe tsakanin mu da iblis tsakanin mu da shaitan tsakanin mu da shi shi yasa mina shaitan daga shaitan ar-rajim abin jefewa kalman a'uzu kamar da muka shina kalma ce ta fi'ili mudari'i wanda ma'anansa shine a'uzu ana wanda asalin kalma din daga awaza ya auzu ne ga masu karanta sarf sai su ce awaza ya auzu auzan min babu nasara yansuru nasaran ko kuma aza ya uzu auzan yana cikin wato ajuwaf wawi kenan cikin babun nasara ajuwaf wawi min babu nasara ma'anarsa shine ina neman tsari idan kai za ka yi magana sai ka ce a'udhu idan da yawa ne sai ku ce na'udhu idan shi ne sai ce ya'uzu idan ita ce ta'uzu daka wannan alif din na mudari'i ne ga mai magana shi kadai idan kuna da yawa na'uzu ya'uzu ta'uzu a'uzu wal fa'il ana in ka ce a'uzu fa'ilin ya zama ana in ka ce ya'uzu fa'ilin ya zama huwa in ka ce ta'uzu fa'ilin ya zama hiya in ka ce na'uzu fa'ilin ya zama nahanu mu ne muke neman kariya muke neman tsari muke neman kiyayewa daga Allah subhanahu wa ta'ala minash shaitan daga shaitan wato shi shaitan kamar yadda Allah ya gaya mana ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur inna shaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa shaidan makiyinku ne Allah ya ce ku kulla gaba da shi in kuna son zaman lafiya ku kulla gaba da shaidan ka nemi tsarin Allah da kariya daga shaidan shi sa nan malam ibnu kasir yake cewa akwai ayoyi guda uku a cikin alqur'ani wanda Allah ya gaya mana abokan gaban mu biyu ne daya za mu iya daidaitawa da shi ta hanyar kyautata masa ta hanyar wato magana mai daɗi ta hanyar wato kyautatawa da alheri sai ku daidaita da shi shine dan adam shi ko iblis baya ganin alheri butuli ne wanda yawa Allah butulci me za ka yi masa ku daidaita da haka sai Allah ta'ala ya ce khuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina Allah ya ce ka riƙi afwa ka kuma yi umarni da sanannen abu sannan ka kau da kai daga jahilai sai ce wa imma yanzaghannaka من الشيطان نزغ فاستعذ بالله innahu sami'un alim shi mutum za ka yi masa abu uku a wannan aya sai ku zauna da shi lafiya inna Allah ya amuruka an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'afuwa amman zalamaka Allah yana umartarka ka bawa wanda ya hana ka duk mutumin da ya hana ka lokacin da yake da shi kai kuma da ka samu sai ka bashi zaka ga ka karya masa zuciya zai ji kunya lokacin da ya samu nasa ya hana ka sai nasa ya ƙare kai kuma sai Allah ya baka maimakon karama sai kai kai masa alheri to wannan yakan sa mutum yayi tunani sannan na biyu an tasila man qata'aka a cikin danginka ko abokanka ko ƴan uwanka sai wani iyanke idena zuwa gurinka kai sai ka tashi ka je masa wata afuwa amman zalamaka wanda ya cuce ka kana da ikon karama sai ka yafe masa to waɗannan abubuwan guda uku sukan kyautata wa ɗan adam su juya shi daga maƙiyi ya koma masoyi a hassin ilan nas tasta'bir qulubahum fa dala masta'badal insana insanu ihsana insanu fa dala masta'badal insana ihsanu ka kyautata wa ɗan adam sai ka mallake shi da yawa kyautatawa take juya ɗa ya koma kamar bawa to ɗan adam kenan amma shi shaidan sai Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah idan ko shaidan ya nemi janka ko fusgarka ko fincikarka to fasta'iz billah shi ba wani alheri da za ka yi masa ku daidaita sai dai ka nemi tsari da kariyar Allah innahu sami'un alim Allah ya ji kuma ya sani sannan ya ce na biyu Allah ya ce idfa billati hiya ahsanu sayya'a ka tunkuɗe mummuna da kyakkyawa ko mafi kyau nahanu alamu bima yasifun Allah ya ce ni ne mafi sani da abin da suke siffantawa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ka ce ya Allah ina neman tsarinka daga waswasin shaydanu wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma Allah ina neman tsarinka kada su halarto ni sannan yace idfa billati hiya ahsan fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul alim yace waɗannan ayoyi guda uku Allah ya gaya mana yadda zamu kyautata wa ɗan adam mu zauna da shi lafiya shi ko shedan sai dai neman tsari da kariya daga wajen Allah to wannan shine almusta'izu kai bawa rarrauna wanda baka da karfin da zaka iya muqawama da shedan don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana yajri min ibn adama majarad dami shedan yana bin jinin mutum ne yadda jini ke gudana a jikinka haka shedan zai kai komo a jikin mutum nan da nan sai sa masa waswasi sannan yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shaydan da shi da kabilarsa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala da haka kenan neman tsari wato mu nemi tsarin Allah nau'i ne na ibada yarda ne da cewa ba mai kariya ba mai tsari yasa ce qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan ɗaya ce daga cikin sigogi na ta'awizi arwaito sigogin ta'awizi ko a cikin sallah ko a wajen sallah idan mutum zai karanta alqur'ani ɗaya daga ciki shine wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shedan jefaffe ina neman tsarin Allah daga shedan jefaffe ku a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim a'udhu billahi as-sami'ul alim ko as-sami'il alim minash shaitanir rajim ko as-sami'al alima minash shaitanir rajim zaka iya karanta wannan guda uku kace a'udhu billahi as-sami'ul alimu من الشيطان الرجيم سيزمو خبر مبتدا أي هو السميع العليم كو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سيزمو أنسى أعوذ بالله أعني السميع العليم من الشيطان الرجيم سيزمو مفعول به لفعل محذوف كو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم sai zamo samil alim badal ne na billahi din da kace a'udhu billahi sai zama a'udhu bis-sami'i a'udhu bil alimi a'udhu billahi ka nemi tsarin Allah har uku kenan ya zamo badal ne na wannan ko sifa ne tunda asma'ullahi ta'ala alamun wa awsaf ko kuma kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna Allaha huwas samiul alim wannan siga yazo kamar yadda wacce aya tace fasta'iz billah innahu sami'un alim ko innahu huwas samiul alim sannan ya zo a uzu billahi azim as-sami alim min ash-shaytanir rajim a'udhu billahi al-azim min as-sami alim min ash-shaytanir rajim wato aba Allah sufofi uku a'udhu billahi al-azim as-sami alim min ash-shaytanir rajim ko kuma a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafasihi wannan mafi yawa a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi kabbara yayi du'aul istifta to sai karanta wannan a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi ko ce Allahumma a'udhu bika minash shaitanir rajim wannan ma arwaito annabi ya ce Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim kamar yadda za a cikin musannam na Abdurrazzaq daga Abdullahi dan Umar da sanadi ingantacce ya zo Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim ya zo Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafaqihi wa nafsihi ko wa shirkihi ko wa sharakihi wa shirkihi ko wa sharakihi shirkihi kada ya jefa ni cikin shirka sharakihi kada ya kama ni da tarkonsa domin sharak tarko kenan shirki kuma ya fada ka cikin shirka ka bar Allah subhanahu wataala a neman tsari daga shedan daga makirce makircensa kamar yadda muka gani a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya yawaita wannan har annabawan Allah wanda su suka fi kowa imani suke da isma suke da kariya daga Allah amma zaka ga suna neman tsarin Allah daga shedan kamar yadda Allah ya gaya mana anan wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu samiyun alim da yace fa iza qara'atil qur'ana fasta'iz billah minash shaitanir rajim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiyul alim can ma maryam take cewa wa inni u'izu hadika wa zurriyataha minash shaitanir rajim kun ga mahaifiyar maryam tana mata addu'a wa inni u'izu hadika wa zurriyataha minash shaitanir rajim Allah ina neman ka tsare min wannan yatawa ka tsare min zuriyarta daga shedan jefaffe da haka aka ce kowace mace da ta haihu sai da shedan ya zo ya zunguri cikin dan amma ban da Maryam ita Maryam lokacin da aka haife ta shedan bai zo ba ita ma lokacin da ta haihu shedan bai zo ba zai ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya ita ma ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ina neman tsarin Allah da kai shike cewa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa da kafin a saukar da a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan laraba suka yi tafiya mutum ya je zai sauka a daji sai ya kira ya ce ya ku aljanun wannan guri shugabanku ina neman ya bani kariya ni da iyalina da dukiya ta har gari ya waye to shi aljanin ya ja faɗa ka sai ya ƙara takama cewa ‘yan adam ma suna tsoronsa har suna neman kariya da tsari da shi saboda haka sai suka ƙara ɗiguyani suka ƙara jin kai da takama da fankama saboda in za a sauka a guri ana neman tsari da su kamar masu yin girka ne ai da masu neman yarda aljanu ka je ka nemi aljani kai masa yanka ya baka cewa ka taka Qur'ani ko ka rubuta shi da najasa ko ka ko ka yanka mutum ko ka yanko jariri ko ka cire ma ido ko ka je makabarta ka kwakule kabari ka ciro wani abu a jikin gawar ko ka kama mutum da ransa ka kwakulu wani abu a jikinsa in kai tsafi za su baka kaza su baka kaza to irin wannan aljanu sukan batar da mutane ta wannan hanya da aka saukar da a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan sai aka daina neman tsari da kowa sai Allah kowa ba zai maka komai ba in ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan za mu ga a yake cewa inni ustubi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab haka nan kuma yake cewa a qala ma'azallah ma'azallah daidai yake da kace a'uzu a'uzu billahi aza ya'uzu auzan iyazan ma'azan duk a cikin masajir ne na neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala to a ina da ina ya kamata mutum ya dinga neman tsarin Allah da kariyarsa daga ciki akwai lokacin da mutum zai shiga ban ɗaki idan mutum zai shiga ban ɗaki ya zo a hadisin bukhari da muslim ya ce allahumma ni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'ith allahumma ni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'ith kaga wannan neman tsari ne daga shedanu maza da mata wanda suke fakewa a cikin ban ɗaki suke kawo mutum farmaki lokacin da ya tsirara ko ya zindir ko ya tumbur sai samu kofar da za su shigar da wani bala'i a gare ka shi zan zaka shiga ban daki aka koya maka ta'awizi Allahumma ni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is haka na lokacin da mutum yayi fushi mutum ya fusata yaga fushi zai rinjaye shi don manzo Allah ya ce la taghdab kada kai fushi ma'ana kada ka dinga zartar da abu cikin fushi ba fushin aka hana ka ba amma kakkai aiki da fushi kakkai aiki a cikin fushi kada fushi ya ɗauke ka kai hukunci don za ka yi nadama to shine in kaga fushi ya ɗauke ka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ka zauna ko ka kwanta wanda duk zamu ji bayanin matakai guda goma sha ɗaya da mutum zai ɗauka a lokacin da fushi zai rinjaye shi to sannan akwai kuma neman tsarin Allah lokacin da ka ji jaki yana kuka lokacin da jaki yake kuka to alama ce ta ya ga shaidan to sai annabi ya ce ka nemi tsarin Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma an ka ji zakara yana cara ka ji zakara yana cara to ka nemi rahamar Allah ka roki Allah ya maka rahama domin ya ga mala'ika ne kamar da ya tabbata hadisi haka nan lokacin karatun alqur'ani shi ma mutum zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a farkon karatunsa a farkon sura ne ko a tsakiyar sura ne ko a ina zaka fara karatu ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka nan idan mutum ya shiga sallah a cikin sallah ana yin a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi sannan lokacin da mutum ya firgita da daddare aka tsorata ka in ka firgita ka miƙe to maza ka ce a'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun idan mutum ya karanta wannan lokacin da ya firgita to Allah zai bashi kariya shedan ba zai rikirkita shi ba haka in ka haifi yaya ko da ɗaya ne ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ana so kullun ka dinga yi musu ta'awizi ka ce u'izuka idan ɗanka guda ɗaya ne ko u'izuki idan mace ce ɗaya ko u'izu kuma idan su biyu ne u'izu kunna idan mata ne da yawa u'izukum in maza da mata ne ko maza kawai u'izukum u'izuka u'izuki u'izukuma ina nema muku tsarin Allah u'izuka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma wannan da kasina tafi guru tafi laya tafi kambu tafi kaudabara tafi baro uwa uba idan ana karanta ma yaro wannan lokacin kwanciya da lokacin tashi ba abin da zai same shi na baki ko na camfi ko na tsafi ko na surkulle ba abin da zai same ka amma sai in babanka yana ma ko babaka tana yi ma ko wani babba a cikin gida yana yi maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa yake karantawa Hassan da Husaini wannan addu'a wa'izu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lama yana karanta musu wannan da haka mu dinga karanta wa ƴaƴanmu haka nan ana karanta wannan lokacin da mutum zai shiga masallaci ya ce a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim kun ga a cikin shiga masallaci ma ana neman tsarin wato shedan haka lokacin da yake maka waswasi ya ce maka Allah shi yayi kowa shi kuma Allah wa yayi shi to da kaji haka ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amantu billahi wa rusulihi Allahu al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim da ka karanta wannan waswasin da shaidan yake sa maka a tauhidinka ko a imaninka da Allah ko imaninka da lahira ko imaninka da manzo Allah ko imaninka da alqur'ani ko kuma a cikin wasuwasi ya sa maka a cikin ibada ko ya sa maka a cikin alwala ko a tsarki ko a rayuwarka in ka makale wannan kana karantawa Allah zai raba ka da wannan ciwon wasuwasi din wanda kuma yake cewa fal yasta'iz billahi wal yantahi wato ka nemi tsarin Allah ka nemi kuma wannan haka in zaka fito daga gida zaka ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل alayya. in ka karanta wannan to duk waɗannan abubuwan da ka nemi tsari ba abin da zai same ka haka je ka dawo domin shaidan dalilin da yasa aka bude cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaidan yana da hanyoyi da zai shigo maka ya jefa ka cikin sako baka sani ba yana da matakai guda shida da wuya mutum ya kubuce ma waɗannan matakan guda shida kuma ya raba duniya aji shida dukkanmu nan aji shida ne a wajen shaidan ajin farko shine ajin mushrikai duk yadda shaidan zai yi ya sa ka kai shirka kuma ka dawwama a shirka kuma ka mutu kana shirka babban burinsa kenan saboda yadda aka tsine masa albarka aka la'ance shi bai nemi gafara ba kuma Allah ya masa alkawarin shiga wuta to haka ne yake son ya samu mabiyan da za su bi shi to ya san sabo ɗaya ne tak in ka mutu da shi ba za a yafe maka ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi yasa kace Allahumma na'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu Allah ina neman ka tsare ni in maka shirka cikin abin da na sani kuma ka tsare ni ka in maka shirka cikin abin da ban sani ba domin tarkon shaidan na farko kilas na farko ajin farko na shaidan shine ya maida mu mu dinga shirka shi yasa Allah ya tsare mu daga shirka to aji na biyu da shaidan aji shi da shaidan yake da shi kun ji ajin farko ajin mushrikai Allah ya raba mu da wannan ajin duk wanda ya shiga wannan ajin yayi asara aji na farko na biyu shine ajin bid'a idan shaidan ya ga baka zama mushriki ba to sai ya maida kai dan bid'a ita ma bid'a din aji ne na shaidan bid'a din nan kauliya ce ko bid'an nan fi'iliya ce ko bid'an nan i'tiqadiyya ce akwai bid'a a aqida ka kudire abinda Allah da manzansa basu ce ba kuma ka dauke shi addini ko ka aikata abinda Allah da manzansa basu ce ba kuma ka mai da shi addini ko ka faɗi abinda Allah da manzansa basu ce a faɗa ba kuma ka mai da shi addini kowanne ɗaya daga cikin wannan shaidan yayi nasara da kai to ya jefa ka cikin bid'a sawa'un bid'a ce idafiya ko bid'a ce haqiqiya bid'a haqiqiya ka zo da abinda babu shi a zamanin annabi da sahabbai bid'a idafiya akwai abin a shari'a amma ka canza masa adadi ko lokaci ko guri ko yanayi ko gashi an ce kai zikiri amma sai kake zikirin ba yadda annabi da sahabbai suka yi ba ko an ce ayi salati sai kake salatin ba yadda annabi da sahabbai suka yi ba ko aka ce ayi wato addu'a sai kake addu'ar ba yadda annabi da sahabbai suka ce ba kaga akwai addu'ar a musulunci akwai zikirin akwai salatin akwai sallah amma yadda kake yin ta ba haka annabi da sahabbai suka yi ba to wannan ya zama bid'a idafiya bid'a haƙiƙiya kuma abin ba ba annabi ma bai ba bai ce ai ba bai ga ana yi ya tabbatar ba sahabbai ba su yi ba su imamu na maliku da shafi'i da hanbali da ahmad duk ba su yi ba kai ka zo kake yin abin ka kawai da sunan addini to wannan shine bid'a haƙiƙiya to shedan aji na biyu da yake saka mutane kenan Allah ya tsare mu aji na uku shine ajin kaba'ira kwasa-kwasan sun kai guda saba'in a cikin wannan ajin da ake yi wato su sabawa iyaye cin riba ƙarya cin amana saba alkawari abin nan kisan kai yaudara luwaɗi zina caca sata duka wannan ajin kwasa-kwasansa sun kai saba'in shine kuma aji na uku da shaidan yake farauce mutane ya maka rijista ya saka ka a ciki shi kuma ajin shaidan ba a gama wannan ajin haka mutu kana ciki sai dai in gaba za ka cika koma na bid'a ka koma na shirka sana aji na hudu wanda shaɗa yake saka mutane shine ajin saga'ir ƙananan zunubai a wanda mutane suke renawa ka dinga cin abinci da hagu kana shan ruwa da hagu kana karɓa da hagu kana bayawa da hagu duk abubuwa na ladubba ƙanana waɗanda aka ce ai duka dinga watsi da su zaman banza aikin banza waye duka to waɗannan shaiɗan yana murna da ƙananan zunubai domin suka taru su suke zama manya kuma mutum yana wulakanta ƙarami zai iya yin babba ma a wulakancan to wannan shine aji na hudu da shedan yake jefa mutane aji na biyar da shedan yake saka mutane ya shagaltar da kai daga abin da bai kai wani daraja ba za ku ji sabai suna cewa annabi yana cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla su ila rasulullahi an afdalil a'mal to shedan ya ga dama ya ga ba za ka yi shirka ba ba za ka yi bid'a ba ba za ka yi kaba'ira ba za ka yi saga'ira ba sai ya shagaltar da kai da aikin da ba shi da girma sosai ya hana kai wanda ya fi shi girma kaga mutum yana ta ibada amma akwai abin da ya fi mahimmanci da zai yi akwai abin da ya fi wannan mahimmanci misali mutumin da yake nafila ko baya zuwa farilla jam'i amma yana nafila amma baya zuwa farilla jam'i ko mutumin da yake azumi baya sallah ko mutumin da yake sadaka baya fidda zakka ko mutumin da yake kyautata matarsa baya kyautata mahaifiyarsa kaga duk waɗannan ga abin da yafi muhimmanci sai ka wulakanta shi ka bashi shedan kuma yana nuna maka wata kila ta hanyar waɗancan ƴan ƙananan ayyukan ibada zaka iya sha saboda ka ji wata falala ka rike sai kai ta sako ka ce ai an ce za a yi wa mutum gafara to shedan yana da wannan dabarar a aji da yake saka mutane daga nan kuma sai ya jefa mutum ajin wasuwasi ajin shagala ajin wasuwasi kullum mutum a rikice yake a wajen ibada duk abin da ka fara baka karewa wani ɗalibi ya zo ya ce malam zan yi nahau na ce to siyo littafin nahau mun fara sai ce balaga na ce to siyo littafin balaga an fara sai ce mustalahul hadis na ce siyo ya ce ulumul qur'an aka siyo ya ce wane ne ya ce waye karshe dai aka yi tafi ba wanda ya iya to akwai irin wannan wasu wasun mutum ya kama abu gagagagaga zafin addini shaidan ya zo ya ce maka in ruwa ma ya taba ka najasa ne sai ga mutum ya wanke rigarsa ma sai yayi gadin ta ya- ta bushe saboda kan kuda ya sauko wai bai san ko daga kan kashi ya taso ya hau kan rigarsa ba mutum ya zafafa ka ji ruwan sha ma yana cewa wannan ruwan sha anya ko babu haram a ciki akwai wanda ya ce mu ya daina ci abincin gidansu wai saboda babansa bai san sana'ar da yake cikakkiya ba to duk irin wannan wasuwasi shedan ya zo ya sama wasuwasi ya zafafa maka addini ka ɗauki addini da zafi ka dinga kafirta mutane kaga ka, ya samu aboki ko kuma ya zo ya sassauta maka addini ya lausasa maka shi ya yi taushi da shi ka zama ka shagala da cewa ai man qala la ilaha illallah marratan wahida da khalal janna so da haka sai mutum ya ta sabo ya ta tabargaza ya zafafa wancan ya lausasa wancan waɗannan dai hanyoyi ne da shedan yake halakar da mutane wanda hanyoyinsa ne to sannan dalilin neman tsari na gaba da shedan shine a yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya damu da al'amarin shedan to wace kofa ya san shedan zai shigo dan adam sai da ya toshe mana ita saboda me ya ce la uzayyinanna lahum fil ardi la aqudanna lahum siratakal mustaqim wa la tajidu aktsarahum shakirin la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum shakirin shedan ya alkawari sai ya zo mana ta ko'ina la'attakhizanna min ibadika nasiban mafaruda wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا to da haka yana da waɗannan hanyoyi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama in ka duba cikin sunanun nasa'i akwai littafi da ya mai suna kitabul isti'aza kitabul isti'aza ya kawo kusan mafi yawan ko kaso 90 cikin 100 na abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari da su zaka ji annabi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wa a'udhu bika minal ajzi wal kasali wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli wa a'udhu bika min galibati daini wa qahri rijali waɗannan abubuwa guda takwas duk hanyoyin shedan ne shaidan zai iya zo maka min alhammi wal hazani ko min al'ajiz wal kasali ko min aljubun wal bukhli ko min ko min galibati daini wa qahrir rijali hanyoyin shaidan ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da shi ya ce alamuna uzbika min azab jahannam wa min azab alqabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masih dajjal da yamma yana cewa uzbi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq sau uku saboda neman tsari da wannan annabi ya nemi tsari daga fitnatus sadar abinda ke maka waswasi a kirji Allah ya tsare ka ya nemi tsari daga sharrin ji da sharrin gani wanda muke cewa mugun ji da mugun gani ya nemi tsari daga tsoro ya nemi tsari daga rowa ya nemi tsari daga bakin ciki ya nemi tsari daga damuwa ya nemi tsari daga bashi ya nemi tsari daga sabo daga kasala daga gajiyawa daga kaskanci daga karanci daga talauci launa uzuka min al-kufri wal faqri Allah ka tsare ni daga talauci ka tsare ni daga kafirci ya nemi tsari daga fitinar kabari ya nemi tsari daga ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min da'awatin la yustajabu laha ya nemi tsari daga ilimin da ba shi da amfani ya nemi tsari daga zuciyar da bata tsoron Allah ya nemi tsari daga wato ilimin da ba shi da amfani ko kuma min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' da zuciyar da bata koshi Allah ya ta baka baka godiya to Allah annabi ya nemi tsari da wannan ya nemi tsari minal ju'i ya nemi tsari minal khiyana daga ha'inci minal shiqa ya nemi tsari daga tabewa yace Allahumma na'uzuka min daraki shaqa Allahumma na'uzu bika min jahadil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da shamatatil a'da ka nemi tsari daga makiyinka kai ya dariya kace Allah kakka sa makiyina ya min dariya kakka faranta wa makiyina rai shine shamatatil a'da su'ul qada mummunan hukunci shamatatil a'da jahadil bala daraki shaqa duk wannan annabi ya nemi tsari saboda musifa ce sannan ya nemi tsari daga bashi nana aisha tace me yasa kake neman tsari daga bashi ice nana aisha wanda ya ci bashi sai yayi ƙarya sai yayi magana yayi ƙarya sai alƙawari ya saba zaka Allah ina neman tsarin ka min daini min galibati daini wa min al-ma'asami wal magharami Allah ka tsare ni daga wannan sannan ya nemi tsari daga mummunan tsufa shine ka tsufa ba tauhidi ba aqida ba karatun qur'ani wato tsohon banza ya nemi tsari daga fitnatil gina Allah ya baka dukiya ta sa maka girman kai ta sa ma takama ta halaka ka ya nemi tsari daga fitinar duniya ta ɗauke maka hankali ta barin Allah ya nemi tsari daga sharrin gaban mutum daga kafirci daga bata daga rinjayen makiya daga farin cikin makiya daga hauka daga mummunan hukunci daga wato idan aljanu daga girman kai daga kaskancin rayuwa daga mummunar rayuwa daga kuma warwara min alhauri ba'da alkauri wato warwara bayan nadewa me ma'anan warwara bayan nadewa ana gaba kana baya ana zuwa masallaci kana daina zuwa ana nasara kana faduwa komai kana baya a rayuwarka a addini da rayuwa to wannan shine hauri ba'da alkauri to yace Allah ka tsare daga wannan sannan daga addu'ar wanda ka cuta daga kuma mummunan makoma daga azabar jahannama daga masihid dajjal daga shedanin aljanu da mutane daga sharril fitnatil mahya wal mamati fitinar rayuwa da fitinar mutuwa daga kuma azabar kabari daga azabar jahannama daga zafin wuta daga sharrin abin da mutum bai aikata ba daga kasfu wato Allah ya kisfe ka daga kuma mutum ya gangaro daga dutse ko kuma gini ya fada masa a cikin sallah yana cewa Allahumma a'udhu bi ridaka min saqatika wa bi mu'afatika min uqubatika a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika annabi yana neman tsari da wannan to shedan a'udhu billahi minash shaitanir rajim shedan akwai dabaru da yake yi na campaign kun ji yana ajujuwa guda shida to hanyoyin da yake wa mutane campaign su taho su shiga ƙungiyarsa shi sa ke cewa illa an da autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum to ga hanyoyin da shedan yake kiran mutane in dai ka tsaya akan waɗannan hanyoyi to shedan ya gama kamfen zai jawo ka ciki na farko tazayyinul batil shedan zai iya kawata maka mummuna abu ka dinga kallon sa kyakkyawa shi za ku ga yanzu duk abubuwa marasa kyau an canza musu suna cin hanci me ake kiransa da rashawa ya dan masa alheri ya dan masa alheri kaji fa cin hanci da rashawa ya masa alheri ita kuma riba ana kiranta fa'ida interest benefit bayan haramun ne amma sai a canza masa suna haka nan yanzu wato idan mutum ya zama wani kangararre sai a dinga kiransa da wani suna shi yasa duk rigar da zaka san akwai rubutu ka dinga karantawa sannan wani yayo mana test daga wata ƙasa yake cewa akwai riguna suna nan sun an yi rubutu sun fi kala hamsin suna yawa tsakanin matasa to kowa ya sai riga an ya ga rubutu na turanci to ya je ya noma dictionary ya ga me aka rubuta kafin ya sa don wani mummunan sako ne mafi yawa riguna ake rubuta da kowa ya karanta rubutun jikin riga sai ga me aka rubuta abin da muni sosai wasu kalmomin amma mutum kawai sabon dan secondary school ne bai san me aka rubuta ba sai ya sa yana ta takama nan ko yana cewa wani ma yake shi iblishi ne wani kuma yana cewa shi bai yadda da Allah ba kalma abin da take nuna wanda ya sa ta bai yadda da Allah ba ko kuma shi kangararre ne akwai kuma wanda yake nuna shi mabiyin dujal ne to da a cikin wannan sannan canzawa sako suna yana daga cikin hanyoyin shedan sannan muzanta abin biyayya abu mai kyau sai a muzanta shi mace ta sa hijabi a dinga mata kallon taci baya ko mutum ya dan dage wandansa ya dan aje gemun sai taje shi a dinga muzanta wannan gashi kuma shiga ce mai kyau ta addini ko shi ya muzanta shigar ta hanyar yin halaye marasa kyau domin idan mutum ya ya bage mu ya dage wando kuma ya ci amana ya ƙarya sai sai ya jawo zagi ga duk mai dage wando da duk mai gemu za a ce kaga irin su nan wallahi akwai wani mai gemu da ya cinye min kuɗi wannan tsinannen gemu nasa kaga ka ja an zagi gemu to saboda haka in har za ka aje gemu ka aje to ya kamata ka dinga kokarin siffanta siffofi masu kyau da za su wakilci gemun naka su wakilci dage wandonka amma in ba haka ba sai ka jawo mutum ya dage wando ya je ya je yayi tabargaza ko ya dage wando ya aje gemu ya je yayi babban laifi to kaga wannan sai ya jawo masu dage wando in shi ya fara zuwa gurin kenan yayi tabargaza sai ya jawo a dinga zagin su sannan shedan ba zai halaka ka rana guda ba a hankali yake bi a hankali sannan shaidan yana da shawarwari da yake ba mutum ta bayan gida waɗanda za su iya halaka shi shi yasa ce la qaudanna lahum siratakal mustaqim daga cikin waɗannan akwai jahilci wanda baya neman ilimi kai tsaye dan kungiyar shaidan ne in dai baka zuwa makaranta to shaidan baka wahalar da shi ba halakar da kai abu ne mai sauki yana son jahilai shi yasa daga cikin abin da shaidan yake ki yaga ka taho wajen tafsiri ko ka tafi majalisin hadisi ko ka ɗau littafi ka je malam fiƙi yana koya ma in da ya ga wajen karatu shi bakin ciki yake domin a ciki za a tona ma asiri za a yi masa bankada za a yi masa terere za a faɗi siffofinsa da halayensa a guje shi shi yasa baya son wajen karatu yanzu wannan bayanin da muke yi shedan yana nan kamar zai mutu saboda ana farke masa laya shi baya so a farke masa laya ya fi so a bar shi a ɓoye ya zo mana ta inda yake so to saboda haka jahilci shine babban hanyar shedan shi yasa ce ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa zikiran lahi wa ma walahu wa aliman wa muta'allima sannan na biyu al-ghadab shedan yana son kai fushi saboda in kai fushi zaka saki mataka in kai fushi zaka yi kisan kai in kai fushi zaka yi fada in kai fushi zaka iya fita musulunci in kai fushi Allah ma zaka iya zagin sa cikin fushi saboda shi yasa shedan yake son ai fushi dan ya san abubuwa da yawa za su faru karkashin fushi sannan abu na uku hubbud duniya shedan yana so ka so duniya ka fifita ta akan lahira bal tu'siruna al-hayata ad-dunya kalla bal tuhibbuna al-ajilata wa tazaruna al-akhirah man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu taqama mai fankama mai kallon mutane kallon reni kallon wulakanci sanan yana son firgitaccen mutum wato sheda yana son ka zama matsoraci firil ka ruga da gudu da mutum yana tafiya ji wani abu yana bin sa a baya ƙara gudu to shaidan ya fi firgita irin waɗannan mutane su bi shi da ya fito maka a surarsa ko a wata sura sai ya firgita ka abin da yake so sai kai amma ya ga kana da dakiyar zuciya kana da tawakkuli ga Allah kana da haƙuri kana da tauhidi kana da sunna to kana wahalar da shi kafin ya halakar da kai sannan shaidan yana son bin son zuciya a ce Allah ya ce annabi ya ce malamai sun yi ijma'i ka wurgar ka bi son ranka shaidan yana son irin waɗannan mutane don su ma mabiyansa ne ƙungiyarsa ce san zuciya da san rai shi sa yake cewa man adallu mimman ittaba ahwahu bi ghairi hudan min Allah wa yafi bata kama wanda yake bin san zuciyarsa ba tare da shari'a daga Allah ba wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab sannan su uzzan ka dinga muna na zato kana muna na kanka zato kama nuna wa mutane zato duk kungiya ko jama'a da suke yi da mutane suke cin naman mutane suke gulma suke annamimanci suke munana mutane zato to wannan majalisar shedan shi in kuka zauna duk wanda zai wuce kai wannan fa kaga ya fara kiba anya ku ba namu mutane yake ci ba kaga wannan yayi sabon mota anya ku ba ba sata bane ba kudin makamai ya ci ba kuwa anya wannan ba kaza bane da wanda ya ci da wanda bai ci ba duk sai ka jefa ciki to shedan yana son wannan sannan ihtiqarul muslim yana so ka dinga wulakanta mutane musamman dan uwanka musulmi manzo Allah ya hana al muslim akhul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati to saboda haka yana son al qunut min rahmatillah ka fidda rai daga samun rahmar Allah shedan yana sha'awa yaga cewa baka kwantar da kai kana neman rahmar Allah da jin kansa sannan yana son ka amince daga tsarin Allah da makircinsa da tanadinsa ka dinga jin cewa kai ka wuce kai ka haye an baka wani zikiri ko wani salati ko ta addu'a wacce kai kafa ɗaya za ta cinye ma sabo ta ƙara maka yawan lada ka wuce ka shortcut ka tafi aljanna ka ba kowa a baya to shedan yana son ya jefa ka cikin wannan tunanin sai ka ƙi yin abin da Allah ya ce kuma ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu sai yake cewa wa ma taqarraba abdi bi shay'in ahabbu ilayhi mimma aftartuhu alayhi bawa na bai kusance ni ba da wani abu fiye da wanda na wajabta masa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba bayan yayi farilla yana yin nafila har sai in ji ina son sa saboda ana son Allah ana samun yarda Allah ne da abu biyu da tsayar da farilla duk addinin da kaga ba a tsaye da farilla ba sallah ba azumi ba zakka ba haji ba tauhidi babin Allah da manzansa to ka ajiye wa kowa kai tafiyar ka domin hadisi ya ce Allah abin da yafi so a yi farilla sannan ba za a gushe ana nafila ba har sai an samu soyayyar Allah subhanahu wataala to kun ji ma'anan ta'awizi kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan a ta'awiz ana yin sa a cikin sallah idan mutum ya shiga sallah ya ce Allahu akbar to ba ta'awizi din zai fara ba sai ya yi du'awul istifta tukunna subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka sannan sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wannan shine abinda fuqaha'u suka faɗa saboda Allah ya ce fa iza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim kaga mutum ya shiga sallah me yake fara karantawa alqur'ani daka sai ya zama wannan shi ma guri ne na yin ta'awizi sannan ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim wajibi ce sai mutum yayi ko ba wajibi ce a cikin sallah ba a mazhaban mu ta malikiya imamu malik shi yana ga a cikin sallah ba za a yi ta'awizi ba ko sallar farilla ce ko sallar nafila ce in dai ba qiyamul layl ba ba a ta'awizi a gurinsa amma malam ibnu hazmin yace a'a wannan fatawa ta imamu na maliku Allah ya masa rahama ya ji kansa ya saka mada alheri ya sa aljanna ce mako masa ita ajiye masa a bassa saboda ba ta da goyon baya daga alqur'ani ba ta da goyon baya daga hadisi ba ta da goyon baya daga maganganun sahabbai babu kiyasi ingantacce da haka yace Allah ya ji kansa ya kai shi aljanna ma ajiye masa wannan maganar saboda ba ta da dalili da haka za a yi ta'awizi a cikin sallah yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake da haka masu cewa wajibi ne a yi ta'awizi wasu ka ce eh mustahabbi wasu ka ce eh shi kuma imam mali ya ce ba wajibi ba ne ba sunna ba ne ba ma ya so makaruhi ne shi yasa za ka ga in kana bin malami ko liman ba maliki da ya ce Allahu akbar sai ya ci gaba da karatu baya da'awul istifta baya ta'awizi baya basmala waɗannan abubuwan guda uku da ana yin su ne a ɓoye ta'awizi a istifta ta'awizi basmala sannan sai mutum ya fara karatu a fili in a fili zai yi karatun in kuma a ɓoye ne kawai sai ya zarce da karatun fatiha da sura waɗannan abubuwa guda uku istifta ta'awiz da basmala duk annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin sallah farilla da nafila da haka in mutum zai shiga sallah in yayi kabbara harama Allahu akbar sai ya du'aul istifta daga cikin addu'o'in suna nan da yawa ya zabi wanda yake so yayi sannan na biyu ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi sannan ya ce bismillahir rahmanir rahim waɗannan abubuwan guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin su sannan isti'aza za a yi ta ne kafin fara karatu ko bayan karatu misali mutum zai fatiha da sura in ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a farko sai ya fatiha in zai shiga sura ta gaba ita ma sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wasu malamai suka ce eh wasu ka ce a'a wanda suka ce a'a din su ne suke da dalili domin annabi sallallahu alaihi wasallama a in yayi ta'awizi daya a raka'a farko baya sake maimaita ta'awizi har zuwa sallama domin sallah gaba ɗayanta ibada ce guda daya akwai wanda suke ga kowace raka'a ma in ka dago sai kayi ta'awizi kayi basmala amma Sheikh Albani a cikin sifatu salatin nabi yana ga za ka yi bismillah a kowace raka'a kafin ka fara karatu a boye amma ba za ka yi ta'awizi ba na farkon ya isa wasu malaman kuma suna ga kowace raka'a da'ul istifta dai ba za ka maimaita ta ba daga raka'a farko shikenan amma da basmala da ta'awizi a kowace raka'a sai kai basmala da ta'awizi wasu malaman suka ce a'a ba za ka yi basmala da ta'awizi ba a kowace raka'a sai ta farko kawai wasu suka ce a'a za ka yi basmala ba za ka yi ta'awizi ba wannan shine kauli rajihi a cikin wannan matsala sannan idan mutum sai da ya fara karatu bai yi ta'awizi ba ka shiga sallah ka ce Allahu akbar ka fara karatu sai ka tuna baka yi ta'awizi ba za ka yanke karatun ka yi ta'awizin ko ba za ka yi ba malam ibn qudama yace ba za ka yanke ba mahallin ya riga ya wuce wannan sunnar ta tsere ma sai dai ka tara a wata sallar ko ba za ka ce tun da ban yi a raka'a farko ba bari na yi a ta biyu yace to a ta biyu ma ba za ka yi ba domin muhallin ta'awizi shine raka'a farko a kuma abin da za ka karanta da farko to sannan wanda yake mamu mamu zai ta'awizi ko ba zai ba kana bin liman tunda an ce liman ya ɗauke ma tunda liman shi zai karatu kai da ba karatu za ka yi ba liman ya ce Allahu akbar an shiga sallah kai ma za ka yi ta'awizi ko ba za ka yi ba tunda ta'awizi ya hau kan wanda zai yi karatu ne za ka yi ko ba za ka yi ba wasu malamai suka ce ba za ka yi ba domin wanda zai karatu shine zai isti'aza kai ko da ba karatu za ka yi ba ba za ka yi isti'aza ba wasu malamai suka ce a'a za ka yi isti'aza ko da ba za ka yi karatu ba domin kai mai sauraron karatu ne shine mazhaba imamu ahmad cewa in dai za ka bi liman ko a karatun fili ko a karatun boye idan an yi kabbara harama za ka yi du'a'ul istifta za ka yi ta'awiz isti'aza za ka yi basmala sannan za ka yi karatu in a boye ne in a bayyane ne ko in yana bayyana karatu sai ka shagala da sauraron karatun liman a matsayin shine karatunka to sannan masbuki wanda bai samu raka'a farko ba shine masbuki ko bai samu raka'a ta biyu ba shine masbuki ko bai samu raka'a ta uku ba ko bai samu ta hudu ba ko bai samu raka'a ko ɗaya ba shine ake kira masbuki to masbuki tunda bai faro sallah ta farko ba shi yasa wani tabi'i yace tunda nake shekara 60 ban taɓa zama masbuki ba kullun da ni ake kabbara harama a masallaci kaji wani malami kuma akwai wanda ya ce ya shekara arba'in bai ga ƙiya kuwa ba sai ta liman wato yana sauyin gaba kuma da shi ake kabbara harama da haka baya ganin ƙiya kowa sai dai ta liman saboda kullun yana sauyin gaba kullun da shi ake tada sallah a masallaci liman yake samun sa wannan kaga sun yaƙi shaidan saboda sallah ita ce ginshikin addini bayan tauhidi ita ma kanta tauhidi ce dan da ka shiga sallah da Allahu akbar kake shiga tauhidi ne assalamu alaikum wa rahmatullah kake fita shi ma tauhidi ne dan ka kira sunan Allah assalamu alaikum an shiga da tauhidi an fita da tauhidi kuma a ciki duka tauhidi ne karatun qur'ani tauhidi ne subha tasbihi tahmidi takbiri du'a duk tasbihi ruku'u duk tauhidi ne sujjada duk tauhidi ne nan ba a kowa sai Allah haka ashe sallan ma tauhidi take koyarwa to da haka kenan wannan shine abin da suka faɗa cewa masbuki ba zai ta'awizi ba domin ya rasa raka'a farko wasu ka ce a'a ai inda ka shiga sallah shine raka'a ka ta farko idan ka tarar liman yayi raka'a daya kai ka zo ta shiga ta biyu to wannan ta biyun kai a gurin ka ita ce ta daya idan yayi biyu ka shiga ta uku ta uku ne ita ce ta daya a gurin ka idan yayi uku ka shiga ita ce ta daya in ya ka tarar da shi a ta hudu a gurin ka ita ce ta daya to ya za kai in ka dauki wannan ka huta cewa duk inda ka samu liman nan ne farkon ka kaga kenan idan a sallah azhar ne ka tarar liman yayi raka'a farko ka same shi a ta biyu idan ya zauna yayi tahiya kai ma zaka zauna in ya tashi zai shiga duku zai shiga ta hudu to in ka tashi cikowa sai kai mai Fatiha kawai a sirrance inda ita ce ta karshen ka idan a sallar isha ne raka'a biyu ta wuce ma sai ka samu biyu in ka tashi ta karshen mai Fatiha a sirrance kawai zaka yi kaga ka ci gaba da sallah kenan in ko qada'i zaka yi to yadda ta tsere ma haka zaka ramo ta idan ka rasa mai fatiha da sura in ka tashi ramuwa kai ba sai kai mai fatiha da sura in ka rasa mai fatiha kawai in ka tashi ramuwa sai kai mai fatiha kawai in ko ci gaba kake yi to dorawa za ka ka ci gaba har zuwa ƙarshen sallar ka to sannan akwai wani abu da mutane suke cewa in ana lacca ko ana karatu sai mutum ya ce kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ba'ada uzu billahi minash shaitanir rajim sai karanta aya wannan kuskure ne domin Allah bai ce a uzubillahi minash shaitanir rajim ba ko bai kamata ga Allah ya ce a uzubillahi minash shaitanir rajim ba mu ne muke cewa uzubillahi minash kuma a uzubillahi minash shaitanir rajim ba kai aka umarta kai ba shi Allah ne yayi ba ka kula da kyau akwai masu lacca ina jin suna yawan faɗa wannan sai ce a kamar yadda Allah ya ce ba bada uzubillahi minash shaitanir rajim inna Allah kaza kaza kaza to shi Allah baya cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim mu yake koyawa mu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin neman tsari ne Allah yana tsoron wani da zai nemi tsari da shi yawa mu ne in za mu shiga karatu saboda waswasi shedan yana sa mutum wasuwasi ya sa maka kasala ya hana ka samun lada ya dauke maka hankali ya halakar da kai ya sa ka cikin damuwa ya sa ka cikin wasuwasi ka kasa fahimtar qur'anin ko ana karatu ka ji ka gaji kana jin bacci amma ana kida ana rawa ana tsalle sai mutum ya aba shi da bai san yayi minti biyar ba amma da ka zo wajen tafsiri da an yi minti hamsin sai mutum ya fara hamma yana duba agogo in an tafi wajen aikin alheri ka dinga jin lokacin yayi tsawo amma ana aikin sabo ka dinga jin lokacin gajere duk wannan sharrin shaidan ne sannan zaka taho ma ya sa ma kasala yau ko ba za a yi karatu ba ko an makara ko na makara ne kwanciya ta ko kuma ma na gaji ko kuma kai da kyar ma za a yi karatu yau ina jin ma hadari ya taso amma ana in ana abin da bai dace ba sai shaidan ya hankada ka ya ce maza ka je ka yi ko ba ka jin haka a ranka ko yana jin irin wannan aikin alheri sai ka daure ka cije ka taho da ƙarfin zuciya da neman tsari kun ga ashe a'udhu billahi minash shaitanir rajim da muke cewa ashe tana da fa'idodi da yawa fa'idodinta shine idan Allah ya raba ka da shedan ya tsare ka daga makircin shedan ya raba ka daga halakarwar shedan ya raba ka daga tarkon shedan to ya raba ka da komai domin shedan jam'iyyarsa ta fi kowa mabiya in zaɓe za a yi shedan za a zaɓa shi zai ci duk inda za a sa ƙuri'a to shedan ne zai zo na ɗaya kuma a ranar alkiyama ma mabiyansa ɗari tara da casa'in da tara annabawa gaba ɗinsu kuma ɗaya cikin dubu suke samu bisa Allah ya ce wa ma'amana ma'ahu illa qalil Allah yana faɗan yawa walakin na aksarahum la ya'lamun aksarahum la yaqilun wa inna kaseeran minan nas la fasiqun fa aba aksarun nas illa kufura wa ma yu'minu aksarahum billahi illa hum mushrikun wa laqad zara'na li jahannama kaseeran minal jinni wal ins amma in yazo qalilan ma tu'minun qalilan ma tazakkarun qalilun min ibadiy shakur wa ma amana ma'ahu illa qalil yan kadan yan kadan yan kadan to in aka ce annabi adam ka fitar da yan aljanna a cikin ƴaƴanka sai ya ce nawa Allah ya ce duddubu ɗaya ɗari tara da casa'in da tara ƴan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna a duk mutum dubu shaidan ya ce la'attakhizanna min ibadika nasiban mafaruda shi zai kwasa da yawa shi yasa kakkai mamakin wanda ya halaka kai mamakin wanda ya tsira la ta'ajaban min halikin kaifa hawa bal fa'ajaban min salikin kaifa naja fa Allah ya bamu tsira ya bamu kiyayewa Allah ya tsare mu daga sharrin shaidan na zahiri da na baɗini ya tsare mana tauhidin mu da aqidan mu ya tsare mana zuciyar mu daga waswasin shaidan ya sa mu yi kyakkyawar rayuwa mu yi kyakkyawan ƙarshe mu gama da duniya lafiya wassalamu alaikum